الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 24 ga watan rajab hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na sittin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam idan yan uwa ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi imani a inda al'imam sharihus sunna ya tattaro mana ayoyi da hadisai yake fassara mana su a bisa fassarar malaman farko ga abin da yake da alaka da imani to mun shiga babin da ke bayani akan alamatun nifaq alamomi da za su bayyana na magana ko na aiki wane ko suwane su tabbata cewa su munafukai ne to bayan da muka karkare bayanan da malam ya kawo a cikin littafin shi na sharhu sunna sai muka dacewa na wannan muguwar aƙida da ɗabi'a mai ƙoƙarin fayyace abin da ya sauwaƙa mana domin mu guji fadawa cikin hadarinta kamar yadda saboda illanta Allah madaukin sarki ta saukar da ayoyi waje da dama a cikin alkur'ani mai girma to mun gabato da wannan littafi mai suna shaksiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sa'id al-miginawi wanda yake dauke da ayoyin alkur'ani da Allah maɗaukin sarki ya haska ɗabi'o da aƙida da ayyuka da manufofi na munafukai Allah maɗaukin sarki mana katangan ƙarfe da wannan muguwar aƙida za mu tashi inda mala yake cewa waƙad atabahumullahu azza wa jalla ala takhallufihim an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gazwati tabuka hakika Allah madaukin sarki ya aibata wa munafikai zaman dirshan da suka yi a gida suka kibin annabi yakin tabuka domin ta wannan yaki na tabuka na daga yakin da munafikai suka yi abin da suka saba suna tsammanin za su ci bulus sai Allah madaukin sarki ya biyo baya da bayyana hukunci karara ta hanyar yi masu alkawarin cewa in sun mutu wuta zai sa su a lokacin ne aka tantance aka ware aka gane wane ne mumini na kwarai kuma wane ne wanda yake munafiki ne an gane wannan da kyau ko domin a lokacin da aka dawo yakin masu ƙarfi a jika waɗanda ba su je yaƙi ba kuma su mumine ne babu nifaka tare da su mutum uku ne wanda Allah madaukin sarki ya ware su ya magana a kansu ya ce wa ala thalathatil ladina khulifu waɗannan banda su amma duk wani wanda ba makaho ba kuma ba gurgu ba kuma ba kuturu ba shi ba tsoho ba ba mara lafiya ba in dai aka ga a madina bai je yakin ba to ayoyin da suka sauka a cikin suratul tauba sun bayyana wannan munafiki ne na asali an fahimci wannan da kyau ko shine Allah madaukin sarki ya aibata musu wa raghabatihim bi anfusihim an mawasatihi sannan Allah madaukin sarki ya aibata musu a karo na biyu irin yanda suka nuna son kansu akan annabi suka nuna son abin duniyansu da Allah madaukin sarki ya ba su akan su ɗiba su yalwata ma masu zuwa jihadi na barko ba su je ba sannan kuma suka kama hannunsu suka jimke abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su fi ma hasala lahu minal mashakka na irin abin da zai faru da annabi na abin da ake fuskanta na wannan tafiya mai wahalan gaske an fahimci wannan da kyau ku munafukan suka ƙi su taimaka suka ƙi a tafi da su hasali ma suka raka da miyagun maganganu shi ne Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani yake cewa ma kana li ahalil madinati ai bai kyautu ba kuma bai dace ga mutanen madina wa man haulahum da ƙauyukan da ke kewaye da madina min al'arabe daga cikin ƙauyawa an yi ta hallafo an rasulillah a ce wai annabi zai je yaƙi wani mazaunin madina ɗan birni ya ce wai ba za a fita yaƙi da shi ba wannan ba kalan shi ba ne bai kamace shi ba muddin ka yi imani to zo a fita da kai haka ƙauyawan da garuruwan suke kewaye da madina cin da sun ce su sun yi imani wannan aiki nasu na zaman gida su ƙi zuwa yaƙi wannan bai dace da su ba wala yargabo bi anfusihim an nafsihi kar su nuna son kansa kan manzan Allah suna cewa su rayuwansu lafiyansu na da mahimmanci a wajensu wannan yasa suke zargin annabi bai ɗauki kanshi da mahimmanci ba bai ɗauki rayuwanshi da mahimmanci ba wannan yasa yake sa rayuwanshi da lafiyanshi a cikin garari zalika bi annahum Allah madaukin sarki ce ba don koyin ba sai don su ɗin nan la yusibuhum zama'un a wannan tafiyan da za su yi na raka annabi wannan yaƙi babu wani ƙishin ruwa da zai same su wala nasabun ko wahalan tafiya rashin lafiya ne ko mutum ya gwabza tuntuɓe ya fasa yatsa duk abin da ya same ka na damuwa a kan hanya wala mahmasatun ko yunwa ta taso ta saƙarƙar uwar hanjinka muddin wannan tafiya an yi ta ne fi sabilillah sannan wala ya ta'una mawti'an babu inda za su gara su yi wani aiki ko su bi ta wani gari a ga adadinsu a ga gayyansu da shirinsu ya ghidul kuffar wanda wannan zai ɓata ran kafirai su ga a wannan duk tawagan manzan Allah ne wannan aiki na sahaban annabi kenan kafiri ya ji babu daɗi a ran shi wala ya nalo na min aduwin nailan haka babu wani abin da kafiri zai masu na zagi ko cin mutunci ko ɓatanci ko duka ko sara ko kisa ko susi mai illa kutiba lahum bihi amalun salih face Allah madaukin sarki ya rubuta masu nagartaccen lada akan wannan abin da ya same su ko suka aiwatar ko aka aikata a kansu inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinina ka sani fa Allah madaukin sarki baya tozartar da ladan masu aiki na kware kaga abin da suka yi Allah madaukin sarki keke da keke ya saukar da bayanai a kansu domin duk mai imani ya shiga tetayin shi domin nan gaba idan irin wannan abin ya ta samma faruwa kasancewa an taɓa yi a baya mai yiwa wannan ayan za ta yi aiki a kanka ko da ku babu zarafin ƙara saukar da wata irinta allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu mahala ya ce wata wa'adahum subhanahu wa ta'ala bi taslitin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihim ana nan munafikai ba su fasa halinsu ba ɗabi'unsu kuma ba su canza ba suna nan a bisa yadda suke ya kai ga allah maɗaukin sarki ya masu muguyan alkawari na barazana da jan kunni da tsoratar da su cewa allah maɗaukin sarki zai ɗaura manzan allah a kansu lihaƙirahum Allah maɗaukin sarki ya sa ya rankwafar da su ya danne su ya samu nasara a kansu illam yantahu in ba su bar an nifaƙihim wannan munafincin da suke yi ba muddin za su ci gaba da wannan munafincin to su sani Allah maɗaukin sarki zai ɗaura manzan Allah a kansu su bar ganin yawa su ganin dukiya su ganin munafinci su ganin makirci su ganin magoya baya su ganin duk abin da za su yi tunkaho da shi muddin dai za su zauna akan munafinci to su shirya Allah madaukin sarki watan wata rana zai mai da su asfalus safilina qala ta'ala Allah madaukin sarki ce la illam yantahil munafiquna wallahi in munafikai ba su hana ba yanzu waɗannan munafukan wa suke cutarwa annabi ba suke cutarwa da sahabban annabi addinin Allah suke cutarwa har cutarwan ya kai ga Allah yana cewa in ba su bari ba to zama a wannan lokacin a kawo samun munafukai a yau da za su cutar da waɗanda suke aiki da abin da manzan Allah ya zo da shi waɗanda suke koyi don dama addini shi koyi ne ba ka da abin da za ka zo da shi sabo kai ɗan kwaikwayo ne da ka zo da wani abu sabo to ka bar addini an gano wannan da kyau ku a yau sai a kasa samun munafukai masu wannan ɗabi'ar wanda su ba su da damuwa ba wanda zai zama masu matsala sai wanda ya ce Allah zai aikin Allah ya ce in ba su hannu ba wallazi na fi ƙulubihim maradun da waɗanda suke da cutan zina da fasikanci da luwaɗi da sata da cuta na ƙarya da yaudara da cin amana da duk wani cuta da ke kama zuciyar bawa a matsayin cuta mun gane in ba su hannu ba wal murjifuna fil madinati da 'yan yawo da tsegumi a gari 'yan kunji-kunji an gane wannan da kyau ku? a zamanin annabi waɗannan murjifu na fil madinati irin yadda da ya gani yanzu ɗan tashi a ɗan jewon ɗan dandali a ɗan zauna a ɗan ya tsegumi a ɗan ƙirƙiri magana a ɗan ya ƙarya a yi ihu duniya dai ta ɗan ji hankalinsa ya tashi isu isu ana fahimtar wannan da kyau ko zamanin annabi duk ana wannan duk irin waɗannan dandulla da a yau ake zuwa ake zagin masu addini to still zamanin annabi akwai shi ai exactly iri ɗaya aje gidan wance aje gidan suwa ne aje a ware suwa ne a keɓa wane kira wane a zauna da shi a yi mai alkawara a tsoratar da shi a yi mai ƙarya su ne walmurjifu na fil madinati masu yawo da kunji-kunji tsegumi a cikin gari allah ya ce in waɗannan nau'in jama'a uku ba su hannu ba da nuguriyan naka bihim wallahi sai mun ɗaura ka kansu mun umarce ka kabi ka murƙushe su sun malaye jawero na kafiha illa kalila sannan allah madaukin sarki ba zai taɓa barinka da su ba ku zauna a tare sai ɗan lokaci kaɗan zai watsa su an gane wannan da kyau kowa zai kama gaban shi kowa za a fitar da gudun shi kowa zai nemi wani ɗan uzuri koya yake sai ya ɗan kama jikin shi ya ɗan janye allah ya zaunar da ku lafiya an gano wannan da kyau ku in dai ba su hannu ba to Allah maɗaukin sarki zai masu wancan abin ana fahimtar wannan da kyau ku kaga da sun hannu da yau tare da su ake amma cin da ba su hannu ba sai Allah maɗaukin sarki ya masu wamtazil yauma ayyuhal mujrimuna ya ku mujrimai ku ja jikinku mal'unin Allah ce tsinannin Allah kenan aina ma thuqifu duk inda suka je suka makale ukhidhu ku biksu ku kamo su wa qutilu taqtila ku yi masu kisan gilla an gano wannan da kyau ku da suka ji Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kansu sai su shiga sai suka shiga tetayin su to haka duk wani munafiki a yau yanayi zai kai ga Allah madaukin sarki zai sa ya fitan kafa har ya aikata abin da zai fada cikin kisan gillan masu mulki sai dai Allah ya kiyaye mala ya ce wa kanu ya halifuna alal kazibi har ilawo yana daga cikin ɗabi'u da halayyan munafukai shine rantsuwa akan ƙarya wahum ya alamun sun san abin da suke faɗi ƙarya ne amma za su dage su tattakura su rantse da Allah akan wannan ƙaryar abun mamaki wanda baka tsammanin ya zauna ya shirga ƙarya sai ya zauna ya shirga ƙarya kuma ya rantse ma jama'a abin da yake faɗi gaskiya ne al'umma su tare suna sauraron ka kila kai limaminsu ne mai yiwa kai shugabansu ne ko wani abu nasu ne ka zauna kai ƙarya ka san ƙarya ne ka faɗi ƙarya wannan munafinci ne kai tsaye in ji Allah an gano wannan da kyau ku mala ya ce wa yalja'una lil aimanil kaziba za ga kullun suna zabara suna lalubo rantsarantse na ƙarya wiƙayatan li anfusihim wa amwalihim ƙoƙari dai su su kare mutuncin kansu da kuma kuɗin da suke samu don kar a waye gare su rasa shi kawai li yasuddu biha an sabilillah saboda su hana wawayen da ke sauraron su su je su fahimci addinin Allah wa yawmal qiyama irin waɗannan munafikai har ranar ƙiyama ma yahshuruhumullahu an akhirihim su duka Allah zai tattaro su na zamanin annabi da wanda suka zo bayan zamanin annabi wala yughadir minhum ahadan Allah madaukin sarki ba zai bar ɗaya daga cikin su ba fayahlifuna lahu kama kanu yahlifuna lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai su rantse ma Allah irin yadda suke ma annabi rantsuwan ƙarya wal muslimin da irin yadda suke ma musulmi rantsuwan ƙarya fi duniya annahum alal huda cewa su suna kan shirya wal istiqama kuma suna kan addini na ƙwarai an gano wannan da kyau ko yadda suke ma annabi rantsuwan ƙarya sada da mumine su yi masa rantsuwan ƙarya sanda suka mutu suka je lahira haka za su zauna gaban Allah suna rantse-rantse na ƙarya an gane yadda suke makaryata a duniya haka Allah maɗaukin sarki zai tada su a lahira a matsayin makaryata Allah ya kiyaye Allah maɗaukin sarki ya faɗi cin alkur'ani mai girma ya ce alamtara wai ba ka gani ne ilalladina utu ilalladina tawallau qauman zuwa ga mutanen da suka jibinci wasu jama'an da ghadiballahu alaihim wanda Allah ya fushi da su eh zuwa ga mutanen da Allah ya fushi a kansu mahum minkum walahum minhum wala minhum muzabzabi ne kenan su ba naku bane ko ba na waɗancan bane ƴan tsaka tsakiya ne su ƴan nan ne su ƴan nan ne suwa kenan munafikai kenan wa ya halifuna alal kazibi suna rantsuwa kan ƙarya wahum ya alamuna alhali sun san ƙaryan ne kuma su yi ta kuma su rantse kan ƙarya su sun san jama'a sun san ƙarya suke yi kuma wallahi su miƙe suna ƙarya ko tsoron Allah ba sa ji kana tsammanin Allah madaukakin sarki zai faɗo wannan ne ba waɗannan jama'ar an gano wannan da kyau ko a'addallahu lahum azaban shadida to abin da yafi komai dadi shine Allah madaukin sarki ya masa tanadi na azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun irin waɗannan mutane tar da irin ayyukan da suke aikatawa ittakhadhu aymanahum junnatan sirriqin rantsarantsan ƙarya da suke a matsayin wani garkuwa fasaddu an sabilillah sai suka tarbe mutane daga bin tafarkin Allah falahum azabun muhin waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci waɗanda suke marantsuwan su hana su bin addinin Allah su mafan munafukai ne ‘yan uwansu Allah madaukin sarki ya ce ma in an zo ma da magana kai bincike wai kawai don amma rantsuwa sai ka ƙi zuwa kai bincike kai ma munafiki ne a yi an gano wannan da kyau ku shi za ka yi a hankali kowa ya gaya maka magana ba liman ba ba mamu ba ba mai karatu ba ba mai saurare ba ba jahili ba ba alaramma ba kowaye ya faɗi magana ka je ka bincike in gaskiyar shi ta tabbata gaskiya ne ya fita in ya tabbata makareci ne to munafiki ne kowaye shi kuma in bai tuba ba ya mutu ranar kiyama azaban tozar shi na nan tafi a kan shi Allah ya ce lan tugna lam tugniya anhum amwalahum dukiyansu ba abin da za ta tsinana masu wala auladuhum ko yawan ƴaƴansu minallahi shay'a ba abin da za ta tsinana masu wajen Allah ai muna da iyali ai muna da dukiya ai muna da kaza mun mallaki kaza mu ne masu daraja iri kaza masu mukami iri kaza Allah ya ce wannan ba abin da zai tsinana masu ulaika ashabun nari irin waɗannan mutane su ne ‘yan wuta hun fiha khaliduna in sun mutu sun shiga wuta za su zaman dindindin a cikinta yau mai yaba a jami'a ranar da allah madaukin sarki zai tada su baki ɗaya fa ya halifuna lahu allah ma sai su rantse mai kama ya halifuna lakum irin yadda suke maku rantsuwan ƙarya haka shi ma allah za su yi mashi an gano wannan da kyau ku rayuwa ta ɓaci tsinuwa ta tabbata tsammani suke sun yi rantsuwan ƙarya a duniya jahilai sun yadda da su tsammanin ma in sun je lahira za su yi ma'alla rantsuwa nan ma a yadda da su wa ya sabona annahum ala shay'in su suna ɗaukan su wata tsiya ne su wasu masu daraja ne su wasu masu mutunci ne su wasu masu kima ne suna ɗaukan kansu mutane ne su masu mahimmanci ala allah ce ku saurara inna innahum humul kazibuna waɗannan su ne asalin makaryata istahwada alaihim shaytanu tini shaidan ya farauce waɗannan fa ansahum dhikrallah duk wani wa'azi da tunasarwa da Allah yake cikin Qur'ani shaidan ya mantar da su wannan ula'ika hizbu shaitani su waɗannan su ne tawagan shaiɗan ala ku saurara inna hizba shaitani humul khasirun tawagan iblis su ne masu asara duniya da lahira ba za su yi nasara abin da suke a duniya ba kuma in sun je lahira tabbatacciyar asara ta tabbata a kansu allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kun ga wannan yana nuna mana duk wani mai imani ya nisanci mai ƙarya ballantana rantsuwa akan ƙarya in ka san gaskiya ko da za ta mugun aiki a kanka ka faɗe ta kawai komi ta ka ja maka ka biya mahala ya ci gaba da cewa wa kada akhbar Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ba'd awsafihim sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da fayyace ma manzan shi wani ɓangare na siffofin munafukai faƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa'iza ra'aitahum da za ka ga munafiki da idanka to ujibuka aji samuhum irin yanayinsu sai ƙayatar da kai za gansu da kamala na addini da mutunci da siffa da sura na mutanen kirki wa in ya ƙolo tasma alƙaulihim da za su buɗe baki su yi magana za ka saurari maganan saboda za ka ji Allah kusa za ka ji Allah a baki rai rai rai za ka ga addinin Allah suka nufa musulunci suke son su yi bautan Allah suke kira ɗaha ga Allah suke kira a matsayinka ne mai imani za ka ɗauka gaske ne mun gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ce ka annahum hushubun musannada ba su da wani amfani a cikin addinin Allah sai kaman katako da gici in an jingine katako yana maganin ruwa ko iska akwai amfani da yake yi in katako ya amfani ya dole sai an lissa an tsora shi a sama in an sa shi a sama ba sa kwano mai amfanin shi zai hana iska zafin rana fa zai hana ruwa duk ba zai hana wannan ba haka suke yanzu idan aka yi rabta a sama mai amfanin rabta ita kaɗai ba kwano ita kaɗai ba shuci ita kaɗai ba a zuba mata ƙasa ko dakin ba tana da wani amfani ne na fata mun gano wannan da kyau rabta na amfani ne idan aka ɗora mai tsoro ko aka sa mai shuci na jinka ko aka sa mai kwano haka in aka zuba shi kadai ko a zuba rodi a sama kadai zai wani amfani to haka munafiki a rayuwa da addini ba amfanin da yake yi kullun sai tsaban cika baki in ga ce me ka zo da shi na canji na rayuwar al'umma babu fa sai tsaban surutu kawai ya hasabuna kulla sayhatin alaihim duk sanda suka ji dirim na wani magana koya take za a ce da su ake yi kullum suna nan suna zargi ba sa cikin kwanciyar hankali da natsuwa tun maganan da suka ji an faɗa to fa su da su ake yi wani yana daga cikin alaman dai gashi gashi ba sa natsuwa kullum sai sun turo a masu to yau me aka faɗa ya sabuna kulla sayatin alaihim humul adu fahadharhum Allah ya kiyaye mala ya ce wa amarahu azza wa jalla sai Allah madaukin sarki ya umarci annabi an ya hadirahum yi taka tsantsan da su wa ya hadira maka'idahum sannan yi taka tsantsan da kaidi da makircinsu munafiki taka tsantsan ake da shi taka tsantsan ake da shigo shigo ba zarbin shi taka tsantsan ake da makirci da munafinci da yaudaran shi in ba kai wannan ba wallahi sai ya zarma ka domin gaji siffansu wai za ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim haka suke Allah ya ce humul adu su munafikan nan su ne cikakkun makiya Allah makiya annabi makiya mu'minai makiya addinin Allah fahdharuhum kai taka tsantsan da su qatalahumullah Allah ya tsine masa albarka anna yufakun wayya ake kauda su daga turba ta kwarai an gano wannan da kyau ku ku ga yadda Allah madaukin sarki ke keta munafukai jiyan da Allah madaukin sarki ke ragargazan su kuma wa suke ma wannan makirci da cutarwa annabi fa suke ma fa dan wannan ayan ba jiya aka saukar ba balantana ce ta sauka bayan annabi ne annabi suke ma wannan sai a kasa samun munafukai a yau a wannan zamanin zamanin da ya riga ya sallace Allah madaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa an yi orida anuhum sannan an yi umarni ga duk wani mumini ya kau da kai ga munafukai waya iduhum kai dai ke masu wa'azi in gaban wa'azin ta samu waya ƙulu lahum fi anfusihim ƙaunan baliga kuma ka gaya masu magana mai shiga jiki ka zauna ka nuna kafasan abin da suke ciki su ji maganganu ba sauƙi ba sassauci ina fatan mun gano wannan da kyau ƙaunan baliga ba zagi ba cin mutunci ba batanci ba wani abu amma dai magana ce ga ta sarkaji tana ratsa zuciyarsu kusan mun sani ba wai ba mu san me kuke yi ba faqala ta'ala Allah madaukakin sarki ce ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim irin waɗannan munafikai fa su ne tawagan da Allah madaukakin sarki ya fa san abin da ke cikin zuciyarsu ya sani shi sa ya gaya maka gayen da suke fa'a'arid anuhum saboda haka ka kau da kai game da su inda suke kakkaji mu'amalan da suke kakka shiga harkokinsu kar a ganka tare da su fa'a'arid anhum duk wanda ka san ya ɗabi'anta da ɗabi'an munafinci kai naka waje yi nashi waje in ji Allah fa'a'arid anhum wa idhum amma ka tunasar da su ka nuna masu abin da suke ba daidai ba ne waƙullahun fi anfusihim ƙaunan baliga ka gaya masu magana mai shiga jiki mai yiwa allah maɗaukin sarki ya nufi alheri nan gaba gare su su tuba su bar abin da suke na kafirci allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa ayya arid anhum kuma ƙur'ani ya ƙara umarni da cewa lallai mumini tun da kan annabi to su kaura kai game da munafukai wa ya tawakkal alaihi subhana kuma in sun kaura kai game da su su dogara ga Allah mai yiwa su waɗannan munafukan su ne suke ma cefa ne ƙila a ƙarƙashin su kake samun abinci to ka dogara ga Allah karkai tunanin wai su ɗin na akwai abin da za su iya ma wai rayuwanka ta lalace sam sam sam babu wannan an gano wannan da kyau ko faƙala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa ya ƙolo na ɗa'atu in sun zo munafukai sun zauna gaban annabi sai su rika bayyana in ya faɗa za su ji za su yi biyayya suna nuna su mutane ne masu da'a fa'iza barazu min indika duk sanda suka bar inda kake bayyata ta'ifatun minhum sai wasu daga ciki su kira mitin kun gano wannan da kyau ko su warware maganganun da ka faɗa duka ɗa'an da biyayyen da suka ce za su yi siwatsi da ita su wayi gari sun kwana akan gairar ladi ta ƙol saɓanin abin da kai ka gaya musu su sake sabon batu su ɗaura mutanensu akan abin da suke so wannan ɗabi'a munafukai ne za ka kira su ku yi taro da su su ba da shawarwari ga abin da ya kamata suna tashi sai zauna su ce ba za su bu ba ƙarya ne su kaza za su yi su wallahi billahi su kaza su kaza su kaza wannan ɗabi'a ne na munafinci kuma dindina yake yin da su masu yi ɗauka suke yi ba fa a san suna yi ba mun gano wannan da kyau ku ɗauka suke ba a san suna yi ba ba san lokacin da suke tintina an kare an sani ba an fahimci wannan da kyau ku kakanninsu ne allah maɗaukin sarki a nan yake tona masa asiri shine amala yake cewa allah maɗaukin sarki ce wallahu yaktubu ma yubayyitun wannan mitin da suke kira cikin dare suna warware zancenka Allah madaukin sarki ya sa an rubuta fa'arid anhum ko sun zo ko ka share su kawai wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah rasa waɗannan ba abin da zai matafiyanka domin zo dama mutane ganin suke yi wai idan aka rasa wani da wani wai da fiye addini tsayawa zai sai ne sabla dan ubayi sun fi dubu ɗari a madina masu ma'annaba wannan makircin sun fi dubu ɗari sun ja tunga annabi ya ja allah ce rabu da su yanzu duk wanda yake wa addini makirci in ka tara su da zira'ansu kaf sun ga dubu ɗari ne Allah ya kiyaye watawakkal ala Allah Allah ce ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah madaukin sarki ya isa ya zama wakil ɗinka Allah ya taimake mu ma'ala ya ce wa an yi bashirhum bi azabin alim bayan an kau da kai an yi shakulatin ɓangaro da su kuma a yi masu bishara da cewa azaba mai raɗaɗe tana tafi a kansu faƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce bashirul munafiqina kai ma munafikai fa bushara bi anna lahum azaban aliman cewa akwai azaba mai radadi tana nan tafi a kansu alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke ɗaukan kafirai majibinta al'amari su sa ƙafa su haure masu imani a yabtaguna indahumul izza wai sa nemo wata ɗaukaka ne a wajensu eh suna neman wata ɗaukaka ne me yake nema a wajensu fa innal izzata lillahi jami'a ita buwaya gaba ɗayanta ta Allah ce duk sanda baka fahimci wannan ba sai sun wahalar da kai ai cin da ba mu yi da wane ai cin da wane mun kore shi ai cin da wane ya bar mu ai cin da wane ya zame ai cin da wane ya kaza shikenan ba zai arziki ba wa gaya ma wa gaya ma me ka sani mun gano wannan da kyau ko abin da ka mallaka na halal da abin da ka sata da wanda ka yi ciwa-ciwa da wanda ka yi yaudara ka sabu kaf da za a haɗa irinku guda ɗari kila ba ku mallaki abin da yake da shi a duniya ba mun gano wannan da kyau ko sani ne ba ku yi ba duk lokacin da mutum ya zama ya mika al'amarin shi zuwa ga Allah Allah madaukin sarki zai tsaya mashi amma daga ran da kake tunanin ai mai yiwa in ban yi kaza ba ni zan shiga matsala a ranar ne ka shiga matsala Allah ya kiyaye mala yake cewa wa amarahum sai Allah madaukin sarki ya wa amarahu ya umarci annabi a bi jihadihim wal ghilzati alaihim cewa ya yaƙe su kuma ya kausasa musu annabi gwamnati ne duk wanda ya zama gwamnati irin wannan dole ne ya yaƙi munafukai daga ƙarshe ba barin munafukai munafukai cikin al'umma kamar 'yan tawaye ne a ƙasa in ka bar su za su rusa kasan duka yau da su neman kawai ya za su rayu suke su yan neman abinci ne su yan business ne Allah ya kiyaye faƙala ta'ala Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nabi jahilul kuffar wal munafiqina waghlud alaihim Allah ya ce ma annabi yanda zaka yaki kafirai haka zaka yaki munafikai munafikai suna da ƙarin ma bala'i shine ka kausa sabon su wa ma'awahum jahannama da kafiri da munafiki makomansu jahannama ne in ji Allah wala wa bi'sal masir tar da makoma irin wannan ta gama dole ne ka zama munafiki duk ka gama bilayin ka gama sa sababbin tufafi gama cin abincin da zaka ci mai daɗi ka hau mota kyakkyawa ka auri mace inda kake so ka samu kuɗi ka ci daɗi ke duk abin da kake so kai tsiya ka gama ka je lahira Allah ya sa ka a wuta me amfanin wannan rayuwar Allah ya kyauta mahala ya ce wana hahu azza wa jalla anil hazni ala sani'ihim haka Allah madaukakin sarki ya hana annabi kar ya sake ya damu game da mugun abin da munafukai ke yi yau sun kirkiri kaza gobe sun yi kaza yau sun ce kaza gobe suna shirin su yi kaza sun kirkiro kaza sun tsaro kaza kar ka sake kana mai imani wannan abu ya dame ka daga ran da ka gane kaza munafinci ne suwanan munafikai ne duk abin da za su yi kare dame ka amma kai kenan kullun gaban ka na fadi kullun kana cikin damuwa ai wallahi tallahi kabba su yi mana su yi wanda ma yafi shi in ga gane munafiki ba in yi wannan ko bai nasara ba ko kafa wuce wannan wajen kenan in ya karo wani bai nasara ba kafa wuce wannan wajen kenan in ya karo wani in ya kai karshe to yanzu me zai next ba babu ba ka gama dama kaza kake son kai eto kai sai me sai me ana fahimtar wannan da kyau ko shi da karga suke ka damu da duk wani abin da munafiki yi ko da duk wani abin da ya faɗa tun zamanin annabi suke cutar da annabi wajen aiki da magana Allah madaukakin sarki ya ce mai kai ya damu cikin Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi la ya hazun kalladina ya sare ona filkufure kada waɗanda suke gaugawan afka makafirci aikinsu da nufinsu da abin da suke yi ya ɓata makare minan ladina ƙalo amanna bi afwahihim waɗanda kullum su ‘yan imanin baka ne walam tu'min qulubuhum amma zuciyarsa ƙarya suke yi ba su imani na gaske ba su waɗannan munafukai kenan masu imanin baka ‘yan me za mu samu me za mu zama kullum za ka ji maganinsu dai ya za a samu kuɗi ya za a samu kaza su dai kawai abin da za sa a baki shi dame su amma me za a nema a lahira oho to duk abin da suke wani kai dame ka in ma ka sa a kanka za su taɓa ta maka rai a banza a wofi ne ka rabu da su ɓacin rai zai koma ma kansu ne kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wana hahu har ila yau Allah ya hana annabi kun ga dai wana hahu wana hahu wa amarahu wa amarahu saboda munafikai suna da wani ɗabi'a ne idan ba umarce ka an hana ka ba ko sai su bata ma lokaci sai su bata ma lokaci a banzan bazara ka kai inda ka kai sai su riko maka riga ta baya ranan ba mun buga muku misalin yadda ake munafikai ba in kai gaba zai su riko maka riga ta baya sai ka bige in kai da kawaigo sun yi nasara an bayyance wannan da kyau ku yau za ka ji sun faɗi magana kaza in ba te nasara ba gobe sai su me sai su faɗi wata in ba te nasara ba sai su ƙara faɗin wata suna wannan faɗa-faɗan sai ka ce wai kai da ba kwa magana ba kwa waje ɗaya ya aka yi kaji a ina kaji kun gano wannan me yasa ƙarya suke yi sai ga wane da suke makariyar shi bai faɗin komi a kansu me yasa saboda ba zai iya yin ƙaryen da zai zama munafiki ba su kuma za su yi su damuwarsu kullum wane ne ya hana su ci gaba wane ne ya hana su arziki sun kasa gane fa innal izzata lillahi jami'a ba su cancanta Allah ya ba su bane ya hana su Allah ya shiryar da mu to an hana annabi eh an istihsani ni'matin na'amihi alaihi fa hiya listidraj mala yake cewa an hana annabi ya ga ni'iman da aka yi masa na kuɗi ko na mulki ko na kyan jiki ko na lafiya abin ya burge shi wannan talala ne mai kaman sake Allah zai masu komi wanda baka yi tsammani ba amma wannan kar ya sake da ne ka an gano wannan da ke ku ni ina mamakin wai Allah ya ma wani wani abu wai wannan abin ya dame ka kai da Allah ya maka fa so kake wasu su damu an gano wannan da kyau ko kan me menene Allah bai ma ba dan me Allah zai ma wani wani abu kuma ya dame ka don dalili duk abin da Allah zai mashi mashi kuma Allah ya tsare mashi sai ka zauna lafiya an bayyance wannan da kyau ko na je gidan wani aboki na a Kaduna duk ya damu wani abokin mu ya sai mota nace to sai me wai nace baka da mota yace yana da shi ni ban da mota ce kana da shi to don yayi mota sai me eh in ma bai mota ba zai shiga tasi ba mu me kike damuwa muna fitowa zai raka ni in je yi wani abu sai ga wata arniya a wata fanfatsetsiyar mota wanda aka sai da namu guda uku ba za su siye ta ba ne zo ka gani ko ka ga tsiya ko yanzu kaga wannan zagin Allah take kullun tana ce mashi yana da da amma kaga ya bata motar da yafi namu to me yasa baka ki wancan ba don wancan ne ka sani ci abin da ke damun ka hasada kuma hasada nan sai ta kai ka tabaro ka nan ba ɗabi'a ne mai kyau ba duk abin da Allah zai ma wani ya je mashi sai dai abin da kai in ya saba ma shari'a shine za a gaya maka abu kaza bai da kyau ka bari wannan kuma ka raɗa ma kome suna wannan kuma laluranka faƙala ta'ala Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum kakka bari dukiyan wani daga cikin munafukai kayatar da kai wala auladuhum ko ga ƴaƴayensu lafiyayyu kyawawa da tufafi nagartattu wannan abin ya dauki hankalinka innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wannan dukiyar da wannan ƴaƴan da wannan abin da kaga sun mallaka abin da Allah yake nufi da wannan shine masa azaba da ita wallahi duk wani munafiki duk abin da kaga Allah ya bashi ko ya sa ya zama sai Allah mai azaba da wannan abin wallahi komai kun gane shi yasa kuna magana su wani sun ce kazan ce ku da su wannan shi zai zama masu bala'i ce ku matsalan ku gajen hakuri kun gane wannan da kyau ko Shag Yusuf Sambar ga cikin yake ce man kullun yana tuna imam ikare yana cewa in ka ga ka yi haƙuri haƙurin nan bai biya ka ba to kaɗan ka yi ai mun sha faɗa a nan ko in ga ka yi haƙuri ba ka samu abin da kake nema ba haƙurin kaɗan kaɗan ne kaɗan ƙara ka gani za ka samu ina fata mun gano wannan da kyau ya zo sun ku a nan wajen abin da suke gogoriyo su in allah ya masu su samu shine wata rana a ce su ne akan kujerar nan ko ko ba shi ba ne ko dai ba wannan kujerin ke dawo mutane ba ku ƙara haƙuri za ku hau mun gano wannan da kyau ku in ka gaba ka hau ba haƙurin kaɗan kaɗan ne ka ƙara ka gani ana nan watan wata rana mai shago da kan zai ce mala Allah zo ka hau ko yana so ko baya so ana nan Allah zai sauke shi ya ce a kai shi don ba a aje mai shi mun gano wannan da kyau ku kaga ba kai ba shi kenan ba firi ka same ta a buru su kenan yau da ruwa Allah in ga ba ka samu abu ko hakurin kaɗan kaɗan ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma yanzu misali mutum ya kwanta ya mutu dan kawo kujeran shi sai ka zama shi yanzu da malam albani ya kwanta ya rasu muka haye kujeran shi yanzu mun zama albani ka gaya ma wanda ya zama albani a cikin akwai in akwai faɗi inda ya gane ba albani ba ne ka ce da Allah wani ya shirya wani wa'azi a garin nan a wani kwana nan ne za ka gane albanin ne ko ba albanin ba ne kun gane wannan da kyau ku nan za ka gane yau idan mala albani ya sa wa'azi a majarot ta mutu in ya sa a muciya hanya ta mutu in ya tinkari gari kaza ya ce zai je ko ƙarya kai da sunan shi zaka je ka gaya abin mu ne ke bin shi wa'azi mu ke ganin me ke faruwa to ina gane kai ba albani bane kai dan ci da sunan albani ne haka ne ko ba haka bane a han ba haka ba dai zariya yake zariya muke ba kace da Allah samar na wa'azi wa ya kashe malam Jafar kowa kace za ka yi wa ya kashe malam Albani ka gani kai Allah kenan mu gano wannan da kyau ko shi yasa in ka ba a hankali sai Allah kai ka inda kake so haka da yau wani zai zama shi kokari yake mai shago ko ba za ka iya ba za ka ta yi ne abin da za ka yi kawai illa iya kai shi kawai ka gama ihoyinka shi ganin ka tafi an gano wannan da kyau ku hatawa mawaka yanzu wanda ya ce zai zama shatan kaza shatan kaza zai daidai kamar shata duk wanda ya ce zai rara kaza rara kaza zai daidai kamar rara ba dai shine wake burge ku ba ba zai yi ba yanzu duk wanda ya ce zai kwaikwaye buhari zai buhari ne ko zai kai gare shi ba wanda zai kai ina gaya muku buhari da zai gama shekara takwas ya kama hannun wani ya daga ce ku zaɓuwa ne na rantse da allah wani ba zai zaɓe shi kuma da yawa sau da shi buharin ake so ba wanda yake so ya ci da buguzun ɗin buhari ba ni tintin na fahimci wannan tintini ya za hankali na ya kwanta amma wanda bai fahimci wannan ba zai sha wahala an gano wannan da kyau ka je gari ka ta fankan fankan ka ɗauka mutane sun san ka sai wani ce in ka ƙara ƙetar wajen da za mu mammare ka ya ce kai ka sauko ni waye ce na ruwana da kai kai ko da ka ɗauka kai wata tsaya ce ina ba ta mun fahimci wannan da kyau a garin kuma kai wata tsaya ne in ka ba hankali zai ka zauna lafiya Allah ya shiryar da mu to Allah yana nufin ya masa azaba da duke ne tun a nan duniya ƙarshe wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun Allah kuma dai dauki ran suna kafirai me amfani abin da suka samu na duniya burge ka Allah ya kyauta wa nahahu anis salati alaihim kuma Allah ya hana annabi in sun mutu kayye masa sallah wal qiyamu ala quburihim kuma in an tafi makabarta ba za su ba don kasu je su makafiri addu'a an gano wannan da kyau ku wannan wata magana ce Allah ya hana annabi yi masa sallah da kuma yi masa addu'a bayan sun mutu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wala ta salli ala ahadin min ummata abadan in munafiki ya mutu karka sake kai mai sallah wala ta kuma ala kabarihi kuma kakkaje ka tsaya kan kabarin shi innahum kafaru billahi wa rasulihi kul karka sake kul domin su nan sun kafirce ma Allah da manzan shi wa matu wahum fasiqun sun mutu suna fasikai kaga Allah ya hana yi ma munafikai sallah ko eh Allah ya sa mu dace a zamanin sayyidina Umar idan mutun ya rasu idan ya ga huzaifa bai fito ya tafi sallan jana'iza ba sai me sai ya zuki ya san munafiki ne dan annabi dai ya gaya mai shi su an gane wannan da kyau ku Allah shi kyauta yasa duk inda kaga mun je mun tsaya zamu sallan jana'iza ko to musulmi ne Allah ya shiryar da mu wana hahu an ta'atihim kuma an hana annabi ma munafikai biyayya faqala ta'ala Allah ce ya ayyuhan nabi ittaqilla ya kai annabi ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqin kar kai wa munafikai da kafirai biyayya inna Allah kana aliman hakima Allah madaukin sarki ya kasance masani ne kuma yana da hikima akan duk umarnin da yake bayarwa kuna jin wannan dokokin ai wannan awon ba sa bukatan sharhi ai ai bayanin ƙarare yake mai imani kawai ya bi in ka ƙibi jiki magayi wa ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce wala ta tsayil kafire na wa kafire biyayya wal munafiki na karka sake kai ma munafikai mazansu da matansu biyayya wa da azahum duk wani cutarwa da zagi da za su yi maka kai watsi da wannan ko kallon shi kakkai wata wakkal alallah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah madaukin sarki ya isa wakilinka akan komi mahala ya ce wa atabahu subhanahu wa ta'ala kun san wata rana sai da Allah madaukin sarki ya taba zargin annabi lamma adina lahum fil qu'udi anil gazwi yayin da ya ba kafirai munafikai izini ya ce ba komi su je ba komi an yafe masu da ba zai yaƙi ba wannan abin da suke Allah ba haka ya so a yi ba amma manzan Allah ya masu sai Allah ya ce dan me faƙala ta'ala Allah ya ce afallahu anka kaji tawagan Allah kenan ɗan lele kenan ɗan gaban goshin Allah ehe ya ce afallahu anka je ka Allah ya maka afuwa lima azinta lahum don menene kai masu izini ai da ka bari hatta ya tabayyana lakan ladina sadaku har sai ka tantance su wane ne su gaya ma gaskiya a cikinsu wata alamar kadibin ka gane hamshakan makaryatan cikinsu ai da yi wannan tawara macin da dai ka ce kabinan to ba matsala ba mu daga dokoki abin da ka yi ba wa akhbarahu sannan Allah ya ba annabi labari bi annahum laysu ahlal listighfar shi munafiki bai cancanci ka roƙan mai gafaran Allah ba mun gano wannan da kyau ko shi munafiki bai cancanci a ganka wajen yi mai istighfari ba wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kai masu istighfari ko ba kai masu isu gifari ba in tastaghfir lahum inda ma za ka tattakura ka dage wajen yi masu isu gifari saba'ina marra hasso malala gashin tinkiya falai ya gafira Allah lahum Allah ba zai masu gafara ba zalika bi annahum kanu kafaru billahi saboda su sun kafirce ma Allah wa rasulihi kuma sun kafirce ma manzon shi wallahu la yahdil qaumal fasiqin Allah bai shiryar da mutane wanda suke ma Allah da annabi tawaye wanda suke ma Qur'ani da sunna tawaye suke ma addini da al'ummansu tawaye Allah baya yi da su ka ji ba istighfari wannan an ce kar ayi musu saboda Allah madaukin sarki ya gama batawa da su kuma ka dauke da bi'an munafinci kace za ka yi labari wa qala ta'ala Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu astaghfarta lahum ka roƙan masu gafara aw lam tastaghfir lahum ko baka masu gafara ba lai ya gafira Allahu lahum fau fau Allah ba zai gafarta masu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin kaga duk inda kai Allah yana kiran ma munafiki da fasiki fasiki fasiki haba wannan ɗabi'a dole ne malam dan me ba za ka tuba ba a ji a kuga ka a wannan ramin ya za ka yi Allah ya kiyaye wa akhbarahu azza wa jalla bi ta'amuruhum diddahu haka Allah madaukakin sarki ya ba annabi labarin irin yanda munafikai na nan da na can da na nan da na can suke hahada kai saboda cutar da annabi a kira taro ɗan nan zai su ƙara ƙarfi a can ɗan nan zo su ƙara ƙarfi haka dai kun gane wannan dai kun dai gane yadda suke ziyarar juna ko ake ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi saboda cutar da annabi hina ba'athu ila yahudi banin nadir yayin da suka aika zuwa ga yahudawan banin nadir mun gane wannan da kyau ku ya'idunahumun nasara suna masa alƙawarin su kwantar da hankali kawai in dai za su fado to za su yi nasara an ya'idunahumun nasara an anfusihim cewa za su taimake su su yi nasara kan manzon Allah wal ma'aziratan sannan za su mara masu baya ɗari bisa ɗari an gano wannan da kyau ku za su mara masu baya si nasara akan annabi miliyan bisa miliyan munafukai kenan kokari suke wai a ga wallanka kai din nan ka shiga matsala haka suke ma annabi faqala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce alam tara ilal ladina nafaqu wai kai ba ga munafikan nan ya ƙolo na li'ikhwanihim alladhina kafaru suna zuwa suna ce ma ƴan uwansu kafirai min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum in za ku fito yakin za mu fito tare da ku mu mara muku baya ku nasara akan shi wala nuti'u fikum ahadan abadan kuma mu ba za mu mara mu wani baya ba in ga ku wa in qutiltum lanansurannakum in ya ware zai yaƙe ku wallahi za mu kawo agaji bai isa ba wallahu ya shaɗu innahum lakazibuna Allah ya ce da ƙarya suke ba za su iya ba fa ƙarya suke yi ba abin da za su iya taimaka muku da shi su mata kan suke yi don su kaɗai sun kasa yi sai ku ne kun ware za ku yi iya tare ba wanda zai iya shi kaɗai kowa ta kan shi yake yi mahala ya ce wa kada kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin annabi ya kasance ya arifuhum min kalamihim yana gane munafikai ta hanyar maganinsu ne addal ala maqasidihim maganan da ke nuna abin da yake shine manufansa na rayansu shi munafiki a zamanin annabi annabi yana gane su da menene ta hanyar maganganun da suke faɗi ta hanyar ayyukansu shi munafiki yana faɗin magana za gane ga inda ya dosa walau sha Allahu ta'ala la'arahu ashkhasahum inda Allah madaukin sarki ya so da ya nuna ma annabi alama da zai iya gane su ɗaya bayan ɗaya fa'arafahum ayanan ya iya gane su ido da ido walakin lam yaf'al subhanahu wa ta'ala sai da Allah bai yi haka ba fi jami'il munafiqin li hikmatin aradaha saboda wata hikima ne Allah madaukin sarki bai yi haka ba inda Allah ya so ko da wani alama zai bayyana a goshin su ko a kuncin su ko a wani abu kana ganin munafiki ga gane shine Allah ya ce am hasibal ladina fi qulubihim maradun wai waɗanda suke da cuta a cikin zuciyar suna tsammanin allan yi khurijallahu adghanahum Allah maɗaukin sarki ba zai iya fallasa asirinsu ba ne walau na sha'o Allah ya ce damun so la'arai na kahum damun nuna maka su fala'araftahum bisimahum za a gane su da kamansu a ga mutum one face two color kana gana haka sai ka gane cewa wane ne munafiki ne ka gan shi na furfurfurfur da ido wala tarifan na hun fi la'anar ƙaule amma bari za ka gane su ta wajen me ta wajen tuntuɓan harshe suna nan wajen tuntuɓan magana zai gane ayya wallahu ya alamu a amalakum allahu ya alamu a amalakum allah yana sane kuma zai sanar da ayyukanku ana ji za a gani kuma za a gane Allah maɗaukin sarki ya samu dace jama wannan shine ƙarshen abin da malam mignawi ya rereyo mana cikin wannan littafi mai suna shaksiyatu rasulullah a wannan juz'i na farko mun yi bayanai masu yawan gaske a cikin wannan littafi na wannan malami muna mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alheri na wannan ƙoƙari da ya yi mun gano wannan da kyau na kawo agaji da gudunmawa domin taimaka ma addinin Allah da ya yi Allah ya saka mashi alkhairi mun karanta tun daga shafi na 410 har zuwa shafi na 428 ai kaga mala wajen shafi 18 ya kwashe yana mana bayani kuma a ciki ne muka riga dan fada da wasu bayanai muka zo da wasu siffofi daga cikin siffofi da ayyukan munafukai Allah madaukin sarki ya ƙara tabbatar da digadiganmu kan abin da yake daidai kuma Allah ka sa mu zauna akan daidai din sannan Allah kai mu karatu na gaba za mu zo za a ci gaba da doron sharhu sunna sai duk wanda zai zo sati mai zuwa kaga sai rungumo sharhu sunna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum